الله الرحمن الرحيم وثمنه ثمانية الأولى غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء وينهي بغسلهما التعبد ويغسل كل واحدة على حدتها ثلثا
ثلاثة ثلاثة
وسننه ثمانية a baya malam ya yi bayani akan furloli na alwala guda bakwai to a yau kuma insha Allahu ta'ala za mu tattauna akan abin da ya shafi sunnoni na alwala wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sunnanta aikata waɗannan abubuwan a cikin ibadar mu ta alwala da zami shehu ya ce sunnoni na alwala guda takwas ne al'ula ghaslul yadaini qabla idkhalihima fil ina'i as-sunnatul ula sunna ta farko daga cikin waɗannan sunnonin guda takwas ita ce ghaslul yadaini wankewa hannaye guda biyu zuwa maɓanɓarar hannaye qabla idkhalihima fil ina'i kafin a shigar da su a cikin akushi ɗin da mai alwala zai yi alwala da wannan akushi ɗin wato akushin da ya zamanto maftuh ne ya zamanto mai buɗaɗɗen baki ne irin ƙwarya ce ko kwano ne ko roba ce ko bokaci ne idan mutum zai yi alwala da irin wannan akushi ɗin to kafin ya tsoma hannun shi a cikin wannan ruwa sunna ce ya wanke hannayen shi sau uku kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya kasance yana yin haka a farkon alwallarsa wa yanwi bi ghaslihima at-ta'abbuda wa yanwi at-ta'abbuda yana niyyar yin bauta ga ubangiji subhanahu wa ta'ala bi ghaslihima da wankewa wannan hannayen nashi guda biyu da zai wato wankewa wannan hannayen da zai yi yana da kwai kyau hannayen nashi ko ba su da kyau wannan sunna ce ya wanke su ko da ya gama wanka ne kenan ba wani datti a hannunsa to idan zai yi alwala to ba zai ce ba ai da malin nazafa ne za a tsarkake wannan hannun za a wanke shi to ko da a tsarkake suke hannayen na a wanke suke soso da sabuli tas to idan zai yi alwala sunna ce ya wanke wannan hannayen ba zai ce ba ko saboda ya kore dauda daga cikin hannayen shine yasa aka ce ya wanke su sau uku kafin ya shigar da su a cikin makayi wannan shine litta'abbud kenan lam nadir al hikmata allati fil amri bi ghasl al yadaini fi awwal al wudu'i ba mu san hikima ba cikin umarni da ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wajen wankewa hannaye guda biyu a farkon alwala inda a ce lin nazafa ne li yakuna al yadu nazifan to kaga mutumin da ya wanka ba za a ce mishi ba sai ya wanke su in zai fara alwala in mutumin da ya ci abinci ne bayan ya gama wankewa hannun shi sai ya ce to bari ya alwala shi ma ba za a ce sai ya sake wanke su ba to amma litta'abbud saboda yi wa ubangiji subhanahu wa ta'ala biyayya wajen wannan umarni da yayi sawa'un alimna al-hikma aw lam na'lam al-hikma fa innana na'malu ma umirna bihi za mu aikata abin da aka umarce mu da aikata shi na'am shine wayan wi bi gaslihima at-ta'abbuda mun gane yawwara wa yaghsilu kulla wahidatin ala hidatiha thalathan wa yaghsilu kulla wahidatin thalathan wato yana wankewa kowane hannu daga cikin hannayensa guda biyu yana wanke shi sau uku ala hidatiha shi kadai ba tare da ya hada shi da soban shi ba kowanne sai ya wanke shi sau uku ya wanke hannun dama zauwa maɓanɓarar hannu sau uku sannan kuma ya wanke hannun hagun zauwa maɓanɓarar hannunsa shi ma sau uku sai kuma ya ci gaba da alwala na'am
ثانية المضمضة وهي إدخال الماء في الفم ثم يخضخضه ويمجه
الثانية سنة تبيو daga cikin sunnoni na alwala shine almadmadatu kurkurar baki mutum ya shigar da ruwa a cikin bakinsa ya kurkura ya kurkura ya tofar da shi wannan ita ce ake ce da ita kurkurar baki to wannan shi ma sunna ne daga cikin sunnoni na alwala wato a cikin mazhabar al-imamu malik imamu dar da hijira allah ta'ala ya ji kansa da rahama wanda a jiya mun yi bayani akan cewa waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa da kurkurar baki da shaƙa ruwa a hanci dukkaninsu suna daga cikin farillai ne ba sa daga cikin sunnoni saboda hadithin laƙi ibn sabira wanda mun karanta shi cikin littafinmu na bulugul maram ya ce wahiya idkhalul ma'i fil fam ya ce abinda ake nufi da almadmada kurkurar baki shine shigar da ruwa a cikin baki wato mai alwala ya ɗauki ruwa ya zuba a cikin bakinsa bayan ya zuba a cikin bakinsa sun mayu khiduhu sannan kuma ya ta kurkura bakin nasa kukur kukur kukur kukur ko ina ruwan ya shiga inda wata tattaka ta abinci ta mallake ta fito sun ya bujjuhu sannan kuma ya tofar da shi wannan shine kurkurar baki sai ya haɗa waɗannan abubuwan guda uku sannan yake amsa sunan kurkurar baki amma inda a ce mutum zai ɗauki ruwa ya zuba a bakin shi da ya zuba a bakin shi kenan kawai sai ya kurkura shi ya kurkura shi da ya kurkura shi kawai sai ya buɗe bakin haka irin na mutumin da ba shi da lafiya kawai yadda yake zubar da miyau shi kenan kawai sai ya zubar da shi latatatatata ba za a ce mai yayi kurkurar baki ba ko kuma da ya ɗauki ruwan a baki ya zuba a bakin shi bai kurkura shi ba sai ya tofar da shi shi ma dai har yanzu ba a samu ba cikakkiyar kurkurar baki ko kuma ya ɗauki ruwan maimakon ya ɗauka da hannun shi zuba a bakin shi kawai sai ya buɗa wannan irin yadda dabba take shan ruwa shi ma sai ya zuba a bakin shi ya kawo kanshi a ciki to shi ma ba za a ce ya yi kurkurar baki ba shine sai ya haɗa ɗaukar ruwan a shigar da shi cikin baki sannan kuma a kurkura shi sannan kuma in aka tashi za a zubar da shi ba a hankali ba za a zubar da shi ya tofar da shi ya tofar da shi wannan shine kurkurar baki na'am
الثالثة الاستنشاق وهو جذب الماء بنفسه لداخل بناف- بنفاسه بنفاسه لداخل أنفه
الثالثة sunna ta uku daga cikin sunnoni na alwala shine alistin shaƙu shaƙa ruwa a hanci shaƙa ruwa a hanci wa huwa jazbul ma'i shine mutum ya ja ruwa ya fuzgi ruwa bi na fasihi da numfashinsa wato idan aka ce annafs shine ransa kanshi kenan ya ja ruwa da kanshi amma annafas bi fatihi sin bi fatihil fa shine lumfashi ya tanaffasu yana lumfashi mun gane da kyau yauwa za mu ga a ta gaba ya yi mata wasu ne sama wa huwa jazbul ma'i shine fuzgar ruwa bi nafasihi da lumfashinsa li dakhili anfihi saboda ya shiga cikin kafar hancinsa guda biyu saboda idan ya shiga ya fuzga da kyau ya shiga ciki saboda duk wata tattaka ta majina da sauranta wanda ta mallake za ta za a tayar mata da hanya ta tashi daga wannan gurin to wannan shine ake cewa kurkurar baki a shakar ruwa a hanci yanayin da a ce mutum zai ɗauki ruwa kawai ya haka ya dauda nashi a hanci bai ba shakar ruwa dole sai da lumfashi ya ja shi itikin nan ya shiga kuma idan ya shiga kamar yadda ma'aike ya gaya wa laƙi ibn sabira wa baligh filistin shaƙi illa an takuna sa'iman ka zurfafa wajen shaƙa ruwa a hancinka lokacin da kake alwala sai dai in kana azumi a wannan lokacin shine ba za ka zurfafa ba shine ta yadda duk wata tattaka da take cikin wannan alkhashum karan hanci naka da datti da kazanta da sauransu duka za ta tashi tana tashi wajen fatar da ita yaka fatar da komai da komai daga ciki na'am الرابعة مم.
الاستنثار وهو دفع الماء من الأنف بنفسه مع جعل السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه ويبالغ غير السائم في المضمضة والاستنشاق
shi kenan arrabi'a sunna ta hudu daga cikin sunnoni na alwala alistinsar shine fatar da ruwa daga hanci bayan mutum ya shaka ruwa ya shiga cikin kafafan hancinsa guda biyu to kuma ya dawo da shi ya fatar da shi wa hawa daf'ul ma'i min al'amf shine tunkudewa ruwa daga hanci ruwan da ya shiga cikin hancinka ka tunkudo shi ya dawo amma kuma bi na fasihi da lumfashin shi shi mutum zai dawo da wannan ruwan ne da lumfashinsa ma ja'alis sababati wal ibhami tare da dora manuniyar yatsa da babbar yatsa min yadihi yusra ta hannunsa na hagu ala anfihi akan hancinsa shikenan idan zai hato shi sai ya haka ya dora wannan manuniyar yatsa da babbar yatsa shi akan hancinta ya fyatas yawwala saboda wannan bangaren abin da ya shafi datti ne kenan shi yasa min babi zawalil qadar shi yasa ake so a gabatar da wato a yi shi da hannun hagu amma inda ce min babi a takrim ne mutuntawa ne da girmamawa ne to sai a gabatar da hannun dama kamar yadda al'imamun nawawi ya yi babi akan haka din wa yubalighu ghayru sa'imi fil madmadati wal istinshaq malam yace ghayru sa'im wanda baya azumi wa yubalighu yana kaiwa makura fil madmadati cikin kurkurar baki wal istinshaqi da shakar ruwa ta yadda idan zai kurkura baki zai kurkura da baki idan ya zuba ruwa a bakin shi ya kurkura shi da kyau ta yadda zai kai har zuwa can akasal halk ya kai hattan mafi nisan makogoro hakanan idan zai shaka ruwa a hancinsa ya ja shi da kyau ta yadda zai shiga har ya zuwa can karshen wato karan hancinsa to wannan haka zai wanda baya azumi kenan to amma wanda yake yan azumi shi kuma sai ya shaka ruwa sama-sama ya kurkura baki sama-sama dan kala je ya dan kubce ya shiga cikinsa.
Na'am. Afdalu an ya tamarmada bi salati gharafatin, thumma yastanshiqu bi salati gharafatin.
Wal afdal abin da ya fi ga mutumin da yake alwalla an ya tamarmada ya kurkure bakinsa bi salati gharafatin da kumfata guda uku. Wato ya ɗauki ruwa sau uku ya kurkure bakinsa da shi, ثم يستنشق بثلاث غرفات sannan kuma ya shaka ruwa a hancinsa da kwamfata guda uku wato wannan shine abin da yafi sittin bi sittin afdalu min sittin bi thalathin wa sittin bi thalathin afdalu min sittin bi thnaini wa sittin bi thnaini aula min sittin bi wahidatin haka wato wani malami yake faɗa yace waɗannan kurkurar baki da shaka ruwa a hanci wato abubuwa ne wanda ake yin su uku uku ko idan aka hada su uku uku sau biyu nawa suke bada shidda to waɗannan guda shiddan da za a yi a yi su da kwamfatar ruwa shida ya fi sama da a yi su da kwamfatar ruwa uku da kwamfatar ruwa uku shine iri yadda za a ga waɗansu suna yi idan suka ɗauki ruwa suka sa a bakinsu kuma sauran su shaka a hanci su ɗauki ruwa su sa a bakin sallo su shaka a hanci in suka yi sau uku kowanne an biya shi an mai uku uku to yin shida da shida ya fi sama da kayi shida nan da uku sannan kuma yin shida da uku ya fi sama da kayi shida da biyu yin shida da uku shine ka ɗako ruwan idan ka kurkura bakinka sauran rago da ka shaƙa ruwa a hanci ɗaya ko ka ɗako ruwan in ka kurkura bakinka sauran rago da ka shaƙa a hanci idan ka yi sau uku kowanne ka sallame shi kun to ya fi a ce yanzu ka ɗauko ruwan in ka kurkura ki kukur bub sai ka yi so uku da ɗaya kuma ka ɗauko shi ma ishik ishik ishik ka shaƙa so uku mun gane da kyau to ya fi lada saboda kai wannan sannan kuma yin haka shi kuma ya fi a ce da ɗaya kai shine ka ɗauko ruwa a hannunka ka kurkure baki ka shaƙa ruwa duka da guda ɗaya kuma ka ci gaba da alwala wannan duk wanda mutum ya yi alwallarsa ta yi to amma dai al-afdalu lil mutawaddi shine an ya tamadmada bi salati garfatin wa yastanshiqa bi salati garfatin hadha huwa al-afdal abinda yafi shine wannan fa in khalafa fala ba'sa idan ya saba babu laifi kan saba wanda yake na'am الخامسة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بأن يدخل بأن يدخل بأن يدخل سبابتيه في سماخيه ويجعل إبهاميه على ظاهرهما الخامسة سنة تبير daga cikin sunnoni na alwala mas'ul udhnayn shine shafar kunnaye guda biyu zahirihima wa batinihima bayan su da cikin su wannan shi ma sunna ne ba wajibi ba ne wato waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa hatta masul udunain yana daga cikin wajibai na alwallah saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin musnad na al'imamu ahmad da waɗansu daga cikin littattafai na sunna maza Allah ya ce al'udunani minar ra'as hadithin abu umama Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi maza Allah ya ce kunnaye guda biyu su ma suna ɗauke da hukuncin kai shi kuma shafar kai menene farilla ne ko to akwai malaman da suke ganin cewa to su ma dai kunnayen farilla ne shafar su to amma dai ala kulli halin malikiya sun tafi akan cewa sunna ne shafar kunnaye bayan su da cikin su ka shafe shi da kyau ko ina ya zamanto ka taba shi wannan sunna ne bi an yudkhila sabbabatayhi sai ya shigar da manuniyoyin yatsotsin shi guda biyu manuniyar yatsa shi ta hannun dama da manuniyar yatsa shi ta hannun hagu sai ya shigar da su fi sima khaihi a cikin ƙohoshin kunnayensa kenan zai musu haka ne idan ya haka wa ya ji ala ibahamaihi sai ya ɗora manyanan yatsotsin shi guda biyu babbar yatsa ta hannun dama da babbar yatsa ta hannun hagun su kuma sai ya ɗora su ala zahirihima a kan bayan kunnayen nashi takarrun kunnayen nashi idan ya haka sai ya haka sai ya shafa da kyau ya zamanto ko ina da ya taɓa da ruwa shikenan kuma sai a ci gaba da wato alwala na'am السادسة تجديد الماء لمسح الأذنين
السادسة آه سنة تشدى شيني تجديد الماء لمسح الأذنين sabon ta ruwa yin amfani da doka yin amfani da ruwa sabo li masihil uzunaini saboda shafar kunnaye guda biyu wannan shi ma sunna ne wato idan mutum yana cikin alwala bayan ya shaƙa ruwa bayan ya shafa ya shafi kansa to ya ɗauki ruwa mai sabo ya ɗauki ruwa sabo ya shafi ya shafi kunnensa da shi wannan shi ma sunna ne to amma yawanci daga cikin malaman malikiya suna ganin cewa wato da masul uznain da tajdidul ma'i lahuma sunna ce guda ɗaya sunna ce guda ɗaya shafar ruwa shafar kunne da kuma sabunta ruwa wannan sunna ce guda ɗaya ba sunna ba ce guda biyu a nan shi ya kasu a matsayin sunna guda biyu ya kawo masu ul'udunaini shi ne sunna ta biyar sannan kuma ya kawo ta jididul ma'i shi ne sunna ta shida wanda a zahiri shi kuma sunna ta biyar ɗin nan da ta shida duka sunna ce guda ɗaya kamar yadda ita ce fatawar al'imamu malik cikin waɗansu daga cikin littattafai na malikiya sannan kuma shi ne wallazi alaihi aktsarul ulama'i anna majmu'al masihi wa tajdidil ma'i sunnatun wahidatun gashi nan zamu gani a ƙasa yawwara na'am السابعة بابا سنوكو دي خلق اليدين في مسح الرأس الحمد لله نعم السابعة to farilla ta bakwai ya sunna ta bakwai daga cikin sunnoni na alwalla shine raddul yadaini maidowa da shafar hannaye guda biyu maidowa da hannaye guda biyu fi masihin ra'asi cikin shafar kai wato lokacin da mutum ya shafi kansa ya dawo da hannayensa guda biyu bayan ya shafi kan nasa to wannan sunna ne amma inda a ce da ya tafi haka kawai sai ya tsaya a nan bai dawo bai ce baya dawowa bai ga wanda zai sa shi ya dawo da shi ba to alwallarsa in yayi ya tafi ya sallah da wannan alwala sallar shi ta yi amma dai ana so wannan sunna din da ya bari ya kokari ya aikata ta in yana so ya ci gaba da amfani da wannan alwallar tashi in yana so zai wata sallah da ita kamar yadda za mu tattauna akan abin da ya shafi inda mutum ya bar farilla cikin alwallarsa ko ya bar sunna na'am الثامنة ترتيب فرائضه
الثامنة sunna ta takwas ta ƙarshe a cikin wannan babi daga cikin bababbukan da suke bayani akan sunnoni na alwalla shine tartibu fara'idihi jeranta farulloli na alwalla jeranta farulloli na alwalla wannan shi ma sunna ne ba wajibi bane sai mutum ya wanke huskar shi sannan ya wanke hannayen shi sannan ya shafa ruwa a kan shi sannan kuma ya wanke kafafun shi amma inda a ce da ya zo shi kawai sai ya fara wanke hannu sai da ya kawo na ce wani me za ka yi ce alwala ce da alwala kuma farko ka wanke hannunka hannan ce kun gani irin kuku da buku tsayawa ku ci ribar duniya kawai da ya kare kuma sai wanke kawahu aka ce to wata ina alwala ce wannan ka wanke hannu ka wanke kawahu kuma baka wanke huska ba ya ce eh ina zuwa wata sabuwar alwala ce da muku to wannan taraka sunna ya bar sunna amma dai abin da ya yi shi ne alwallan nan da ya in dai har da niyyar alwallai alwallarsa ta yi in ya wanke hannayensa guda biyu kanan da farko ya zo ya wanke fuskar shi da ya wanke fuskar shi ya wanke kawawan shi sannan ya shafa ruwa a kan shi da sauransu wannan tarakar sunna to shi kuma kamar yadda malamai suka ce dukkan wanda ya saba wannan a tartib din shine a adal munakkas istinana wato mustahabbi ne ya sake abin da ya sunkuyar da shi din yanzu da ya zo shi da ya wanke fuskar shi to daga nan abin da ya gaba sunna ne ya ci gaba da alwallarsa kada ya ce to ai ya wanke kafafun shi na'am mun gane da kyau na'am tambihun man taraka fardan min fara'idil wudu'i fa innahu ya'ti bihi thumma yu'idu as-salah
na'am tambihun fadakarwa man taraka fardan min fara'idil wudu'i dukkan wanda ya bar farilla daga cikin farilloli na alwallarsa fa innahu ya'ti bihi to haƙiƙa shi wannan mai sallar ko wannan mai alwala din yana zawwa da wannan farilla da ya bari dukkan mutumin da ya bar wata farilla daga cikin farilloli na alwallarsa irin ya manta bai wanke huskar shi ba a cikin alwala saboda ta kima ta duniya ta yawa ko ya manta ya wanke hannun shi na dama bai wanke na hagun ba ya ci gaba da alwala sai daga baya ya ga ɗaya fari fat ya ga ɗaya kuma da lema ce to daga baya dai tuna yana cikin wani tunani ne to fa innahu ya ati bihi haƙiƙa yana zauwa da wannan farilla ɗin da ya bari in ta wankewa ce wanke ta in ta shafa ce shafa ta thumma yu'idu salata sannan kuma in har ya kasance yayi sallah da wannan alwala wanda take gurguwa alwallar da aka rasa wata farilla daga cikin farilloli nata to sai ya sake wannan sallah ɗin saboda abin da ya aikata na ibadar sallah ya aikata shi ne da alwala wanda take gurguwa ta kuma dan alwallar da ya zamanto ba ta tsaye da kafafunta guda biyu ba a iya yin sallah da ita na'am ومن ترك سنة فإنه لا يعيد الصلاة ويفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات wa man taraka sunna dukkan wanda ya bar sunna daga cikin sunnoni na alwallarsa ya manta kurkurar baki ko ya manta shaka ruwa a hancinsa ko ya manta shafar kunnayensa ko ya manta wato abin da ya shafi a tartibu bainal fara'id to fa innahu la yu'idu salata to haƙiƙa baya sake ya sallah saboda wannan abin da ya bari din eh in dai sunna ce mutum ya bari misali mutum ya manta bai kurkure bakinsa ba sai bayan ya gama alwala ya tafi ya yi sallah to bayan ya dawo daga masallaci sai yake jin dan wani wani dan daɗi daɗi a cikin bakin shi sai ga wani alkaki ne sauran alkaki ne da ya ci kafin ya tafi ya yi alwala ya ce anya ku shi ya makurkure bakinsa ko yake dan jin wani danko-dankon shayi da ya sha wanda yake nuna dai akan cewa dai bai kurkure bakinsa ba to yanzu wannan sallar shi da yi tana nan lafiyan ta kalau ba ta da matsala ba za ka janyo mai ba za ka kawo mai wata shubaha ba ka sa ka ce ya sake alwala ko sai ya sake sallah a'a wannan ba ta sawa ya zamanto an ce sai ya sake sallah ko kuma ya zamanto da ya wanke huskar shi bayan ya wanke huskar shi kawai sai ya shafi kansa da ya shafi kansa sai ya wanke hannayen shi kuma sai ya wanke kafafu sai ya tafi ya sallah kaga nan abin da ya manta shine sai an wanke hannaye dukun ake shafar kai to yanzu wannan shi ma ya bar sunna ne to shi ma dai idan ya yi sallah da wannan alwala alwallarsa ta yi ba gurgura alwala ba ce alwala ce wanda take tsaye da kafafuwanta sai dai ko ka ce mata makamniya ko ka ce mata mai ido daya amma dai ba za ka ce mata ba alwala gurgura alwala alwala ce mai kafafu to tunda tana da kawahu za ka iya yin ibada da ita yawwala na'am wa yaf'alu tilka sunnata lima yustaqbalu min as-salawat malam yace wa yaf'alu tilka sunna yana aikata wannan sunna da ya bari idan kurkure da bakin ne shikenan sai ya dauki ruwa ya kurkure bakin shi a huce gurin in shaka ruwa a hanci ne yana kawai da tana sai ya dauki ruwa shaka ruwa wani ce wani alwala ba za ka ce eh ina zuwa da kai hancin na ne nake jin wani abu kaɗan kaɗan kada ya ce ma ɗazu ne ne wata rafkanuwa sai dama na gaya maka wani ba a cikin hayyacinka ba kake to sai ya aikata wannan sunna ɗin lima yustaqbalu saboda abin da ake fuskanta a gaba minas salawati na salloli wato in ya zamanto yana nufin zai yi sallah da wannan alwalal a karo na biyu misali ya yi magarba ne bayan ya yi sallar magarba sai ya tuna alwallar da ya ta sallar magarba bai kurkure baki ba kuma yana tunanin cewa da ita zai isha'i to wannan sunna ne a je ya aikata wannan sunna ne ita kadai kawai zai aikata in ya aikata ta kuma sai ya zo ya zauna a cikin masallaci in lakca wani malami yake yi in ana tadrisin wani littafi ne in karatun alkur'ani zai yi in waɗansu na filfili zai yi in waɗansu azkar ɗinsa zai yi sai ya ci gaba da idan lokacin isha ya yi kuma sai a yi sallar isha tare da shi amma in ya zama to irin sallar asuba ce ya yi sai ya tuna ashe shi alwallan nan da ya bai yi ba bai yi ba kurkurar baki a cikinta kuma yanzu ka gani tsakanin sallar asubahi watakila ma in yi sallah din zuwa zai ya kwanta ya huta ko kuma ya dauki allon shi ya koma wajen karfe bakwai da rabi ya kwanta ya huta yanzu dai baya tunanin zai wata sallah ta farilla da wannan alwala din yana ba sai ya ja kurkure bakin shi ba kawai shi kenan sai a kokwanci gaba gaba dai a kiyaye shine ya ce a lima yustaqbalu min as-salawati na'am na ga zai mu tsaya nan ku abinda muka yi daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji tabaraka wata'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik